أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدر جميل العظيم اتخذت رسول الله في كل أوقاتي معاشي وكسبي فولي خير أوقاتي وأمدعه ما إيست في كل حالة قصيد مديح الهاشمي وأبياتي فلكل وقت حالة بعد حالة وحالة مديح المصطفى غير حالاتي ولي زفرة للهوب من بعد زفرتي فيرحم خير الناس صدري وأوقاتي وطال بكائي فا زفير جهنم يعونه مني دموعي وأصواتي يداركني أهل أمين بأدفة فيذهب تعذيبي ووجهي ولو آتي أني لمقاما قد تقاثر دونه جميع فهولي في زماني ومن ياتي بلا سبب مني معافا فإنني رجائي كبير في ملاذي ومن ياتي عليه صلاة الله ثم سلامه على عدد المادي كذا عدد الآتي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها فقري يزول وفاقاتي عليه صلاة الله ثم سلامه بها دابلي ذكري وروحي وراحتي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها يعلو لوائي وراياتي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاتي وتسليمي على الهب آياتي عليه صلاة الله ثم سلامه بها يقبل المولى جميع قراءاتي عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة بها رفعي ورفع مكاناتي نعم نعم سخرت رسول الله في كل أوقاتي معاشي وكسبي فاها ولي خير أوقاتي أكواتي نعم أكواتي نعم مم. ولا مشار السلام وتعالى أنا على جبران يسير الله تعالى يسير takhistu rasulullahi na riƙe ma'aikin Allah fi kulli awqati a cikin baki ɗayan lokuta na ma'ashi shine abinda zan ci rayuwata ta ci gaba wa kasbi shine sana'ata shine abinda zan nema in samu fawali khairu aqwati a an ce to ya rashin za ka a ce ka riƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma abincin cinka wanda za ka ce karayu sai ce a ai shi ne ma khairu akwati shi ne fiyayyen abinci na jam'iyya na kutu shi akwai abinci na rai na zuciya wanda babu kaman ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu kaman shagaltuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk cikin abin da zaka ci abincin ruhi babu kaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine kita ai shine ma fiyayyen abincin nawa wa amdahu nan نعم وأمدوه ما إشت في كل حالة قصيد مديه الهاشمي وأبياتي famdahu kuma ina yaban shi ma ishtu matukar ina raye fi kulli halatin a cikin kowane hali kwa halin jin daɗi ne da rashin jin daɗi da ina gida ina ko a wani lokaci da dare da rana aka ce shehu yanda yaban manzo Allah ke bulbulo ne bai da lokaci har uwa uwanmu a kakanmu matar shehu sai da Bilkisu tana cewa wani lokaci kawai ko shehu ya rasa abin da zai rubutu in baitoci suka zo sai ya diba sai ya galiba ko da kwalin magani ne kawai sai ya keta ya rubuta lokacin nan abin abin ya zo lokacin za a rubuta shi kowane lokaci kasidi madihul hashimi wa abiyati ni kasida ta yaban bahashiman dangi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abiyati haka nan baitoci na wani ya ce to baitoci ba su ne kasida ba a da larabci aka ce kasida kasida daga baiti bakwai abin da ya wuce haka shine ake cewa kasida kasida kan ba ta kai baiti bakwai ba ba sunan da kasida ba ɗan baitoci sunan su to su ko abin da ke kasa sune baitoci to shi yace da abin da ya kai abubuwan da wanda suka daga baiti bakwai abin da ya wuce din ka ganawa duka ya ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko ko ma ba su kai ba ai ɗan baitocin ne duka dai ni na annabi nake yi sallallahu alaihi wasallam na'am نعم فلكل وقت حالة بعد حالة وحالة مده المصطفى خير حالاتي fali kulle wa shawati fali kullu waqtin halatun ba'da halatin kowane ni kowane lokaci ina da hali bayan hali halillika musamman na arifai ana hudin kudubi kowane lokaci hasken da yake ciki kowace lahaza lillinkawa take ga hasken da ya wuce wani kowane lokaci wani hali yake shiga gado ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inni la yughanu alayya hatta astaghfirullah fil yawmi 70 marra wata riwaya 100 marra ana mun wani rihi wanda kullun sai na yi istighfari har so 70 ko so 100 amma arfi suka ce wannan daman rihi ne na hasassakai ina Allah na mun wani kashafin da da ban da shi sai in ga sai ma na yi nemi gafaran Allah to irin wannan hali ne kullum cikin hali kana cikin wannan taraki kana ka shiga wannan hali ka shiga wannan hali shi ta ina kullum ina da haloli da dama su cikin kowane lokaci in shiga wannan hali in shiga in ta wannan in shiga wannan hali yace amma wahalatu madhil mustafa ni hali na yaban abin zabi annabi sallallahu alaihi wasallam khairu halati shine fiyayyen halayen duk da muke shiga babu wani halin da zan shiga wanda yake na hijin da shiga mahalin yaba annabi sallallahu alaihi wasallam shine wani ne cewa فوقت مضى في غير إنشاء مده آه فوقت مضى في غير و مده لم أجه الدهر مدركا فوقت مضى في غير إنشاء مده و
shi falam aji dara mudriga akwai abin da ke kara shi yace duk lokaci fa lokacin ma za shi gari insha duk lokacin da zai huce ba lokacin da nake faran yabo ne ina yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ba na tsammanin wannan lokacin ana iya ina iya riska shi ya riga ya wuce ne wanda bai kamuwa mana lokacin da wannan lokacin yabo ne in ba yabo nake ba to lokacin ya wuce kika ce lokaci na bai da daraja da ta kai lokacin da nake yabo in ba yabon nake ba kamar lokacin ya wuce ne haka nan kawai kamar da yanzu misali yawa ga manza kamar yanzu misali da Sheikh Jalal ta nake cewa a amarun nasi zahabat majanan illa an salatul fatih rayukan mutane sun tafi kyauta sai dai rayukan abuta salatul fatih duk abin da zaka yi duk abin da kake in ba salatul fatih nan ba saboda darajar da Allah ya baiwa salatul fatih sai ga duk mutane ma kamar aikin da suke kamar da kyauta suka ce amma saboda salati ɗaya ne zaka yi a kaddara aka ce da za a kaddara mutum dubu ɗari su rayu shekara dubu ɗari suna wani salati su dubu ɗari kowace rana a ce ba sun kai marar ɗaya su salatar fati ba to ka gani ko shi mai salatar fati kenan in ka aka danganta shi da duk masu duk aikin da za ka yi ba ka kai irin wannan misali mutum yin shekara dubu ɗari ba ya ce yana yana salatar fati yana salati dubu ɗari kullum to kaga abin nata to irin wannan ne shi ma in ba yaban saboda darajar da mutum ke samu cikin yaban yake cewa in ya wuce in ba shi ne ba ce ba na tsammanin zan iya riskan wannan abin da ya tsere mini na yaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ke cewa wa halatu maryam mustafa khair halati hali ne ban abun zabi annabi sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen halayena wali zafaratun lil hubbi نعم ولي زفرة للهوب من بعد زفرة فيرحم خير الناس تدري وأوقاتي ولي زفرة سيوتيني إنا دا wani irin ruri kamar irin na nishi wani irin nishi nake yi kullum a saboda ni saboda soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne ya cika ma kiri don suka ji kanisa yace ina yin wannan min fa'ad zafaratin in yi wata in sake yin wata fa yarhamu khairun nasi sabri wa awqati sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san saboda soyayya shi nake wannan shi ko a gwanin sakayya ne yace sai maza da sai ya jikan shi ne fiyayyen mutane sai ya jikan wannan kirjin nawa mai fama da irin wannan nishin wa auƙati kuma ya jikan lokuta na sai ya albarkaci lokuta na sallallahu alaihi wasallam
وطال بكائي فزفير جهنم يهونه مني دموعي وأصواتي وطال بكائي شوتي كوكانا يا تويتا فزفير جهنم زفيري shi akwai abin da kira zafir shine mai da sheka kama akwai akwai abin da kira shahik sheka akwai mutum yana sai wani mutum yana huci kama abu biyu ne sai ka sha iska ka sha iska dan saboda tsoro ko shiga wani hali mutum yana wani irin sheka iska sai ya kamar shi ta sama to kuma sai kuma sai ya mayar da kuma ya wani huci to wannan hucin shine ake cewa zafiru shi wannan mai shakan shi ake ma shahiku to su ta a cikin jahannama an an an sifanta ta a ɗan wanda suke cikin wuta Allah tabaraka ta'ala ta lahum fiha zafirun wa shahiq suna da wani irin mai dolin washi da shakal washi a cikinta to shi yake cewa saboda yawan kuka na da halin da nake cewa fazzafiru irin wannan iskan da nake badawa ce jahannamu kai ka ce jahannama ce baki daya ita ce wanda aka sifanta ta da ita ma awa guda ita ita ma wani kuna ne ta sashi hakan to shi ma wani kuna ce ta soyayya ta sa shi yake irin shakan iska yana sakin iska haka yana shaka yana yana yana irin wannan zafiru kamar fazzafiru jahannam ya na, na alama ce ta wannan shine ake cewa tashdihil bali in ka za ka sifanta kamar an, an ce wani zaki ne wani ana so a ce yana kama da karfin da ke garshi Allah bashi kamar karfin zaki to ana so a sifanta shi da karfin nashi sosai da sai a ce ma wani zaki ne don wannan shi shi na ce an fasa zafiru jahannamu zafirin da ake zafirin nan kawai kace jahannama ce amma saboda abin an an ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace yuhawinu minni dumu'i hawayen da nake zubarwa hawayen da nake zubdawa su ne dumu'i yuhawinu suna sauƙaƙa mini wannan abin da nake na ƙuna wanda yake sa ni nake wannan zafir din wa aswati da kuma muryata da nake dagawa da yaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai sauwaka min wannan zafin da nake ji kamar zafin jahannama yudarikun yudarikuni ta halla aminu bi adfatin fa yaza abtazi bi wa wajli wa law ati yudarikuni ta hal aminu bi adfatin bancin wannan tunda abu ne annabi aka rufa sallallahu alaihi wasallam yudarikuni shi maza sallallahu alaihi wasallam sai ya yi mini mudaraka sai ya riske ni ina cikin wani irin hali ina bukatan a taimake ni a riske ni to manzo Allah sallallahu alaihi mai suna da al'aminu amintacce yudariku ni sai ya riske ni bi atbatin da wani waiwaye wata irin wani irin duba ta rahama ta jin kai fa ya azubu ta azibi in manzo Allah sallallahu ya waiwaye ni fa ya azubu ta azibi ta azibi azabtar wannan azabar da nake ciki fa ya azubu sai ya dadi sai ka koma kawai abin mai daɗi wa wajidi hakan nan soyayya ta walau a ci da ƙuna sona duk abin da nake fama da shi soyayya nan da take ƙona mu zuciya sai ka koma abu mai daɗi kuma yana wanda daɗin shi ya wuce ya wuce misali أنني مقاما قد تقاصر دونه جميع فهول في زماني وما يأتي يا باكي الله أنني مقاما كمن كوتا دون إرم مقامي قد تقاصر دونه جميع فهول وندا jami'u fuhulin baki ɗayan bijimai mazaje shi bijimi ana cewa a cikin garki shi kaɗai ne wanda babu kamar shi to bijiman waliyan baki ɗayansu ya kasance abin da nake nema ka bani ta kasar duna kowannen daga cikinsu ya taƙaita ya koma ya taƙaita da koma bayan shi ba wanda zai same shi fi zamani a cikin zamani na wa ma ya ci da ma abin da zai zo gaba
بلا سبب مني معافا فإنني رجائي كبير في ملاذي ومن يأتي wannan ina roƙa ne a bani dan tsaba farla bila sababin ba tare da wani dalili ba ba wani cancanta ne ba ba wani aiki ne na yanawa ba nake cewa a bani a saka mini shi a'a kawai yana so a bani dai dan tsaba farla mu'afan sannan kuma duk aka baka kyauta irin wannan wani ma akwai wani bawan Allah mukamin da yake nema sai da ya zo sai da ya wajen hitar rai aka sai samu gurin shi shine yake ne shine yake cewa wa qad yudrakul ma'mulu wa ruhu fi nazhi akan riski abin nema alhali ko rai yana halin hita to dai an samu dai an cika abin da ake nema gurin da ya cika to akwai wanda su saboda bala'in nauyin abin aka dora musu to wataƙila haka wannan abin zai biya da su a shi wace ni ba haka nake so ba mu'afan a bani muƙama wannan kuma ina abin sakawa lahiya cikin koshin lahiya fa inna ni raja'i kabirun lalle ni na sani cewa raja'i na abinda nake nema kabirun mai girma ne fi malazi amma cikin wa cikin mafakata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa manjati da kuma wuraren tsirata manjatu wurin tsira manjati wuraren tsira manzala sai shi wurare ne na tsira sallallahu alaihi wasallam alayhi salatullahi thumma salamuhu ala adadil madi kaza adadil ati shehu shehu sam wa ta'ala an ajam yasir Allah ta'ala kullun yana koya mana yadda ake addu'a yadda ake fara yadda ake rewa an yi addu'a to in cika addu'a alama ta karbuwanta a cika da salati sai shi ce alayhi salatu lahi summa salamu tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ala adadil madi salatin ya ta lunkuwa adadin duk wanda suka shuɗe duk mutanen da suka fi shuɗe adadin su duk halittun da ma da suka shuɗe kaza adadin lati hakan nan adadin duk masu zuwa عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها فقري يزول وفاقاتي يا دامو تعالى استبتا غريشي صلاة تكسن شيء صلاتي ني بها البركة انت يزول فقري talauci na ya gushe wa faƙaci hakan nan tsiyata ta shi faƙa daban faƙaru daban faƙaru kawai ana muna cewa faƙaru talauci to shi ko faƙa shi ce suke ma'anar shi alfaƙaru wal haja talauci da bukata don wani bi asalin abin sai ga da abu guda ne amma saboda shi matalauci yana da bukata amma akwai lokacin da zaka shiga kai baka da shi an baka da matsala baka da baka babu wani abin da kake kake bukata baka baka da shi amma baka da bukata amma akwai lokacin da mutum kuma abin in yayi yawa ga bukatoci gaban ka kun baka da shi to wannan shine faka to shi ya ce duka albarkacin salatin nan Allah ya gusan mana duk wani talauci da duka wani faka alaihi salatu Salatullahi summa salamuhu bi adamali zikiri wa ruhi wa rahati ya damu ta Allah tabbata gare shi biya albarkacin wannan salatin damali zikiri a zikiri na ko dai zikirin da nake na ambatan Allah ya dawwama ko ko zikiri ambato na kyakkyawa ya dawwama wa ruhi haka na ruhi na warahati da hutuna shi ma duk wani lutufi ne na Allah in Allah ya karbi mutum sai ya ga shikenan ya kama rayuwa kenan ta har abada to kuma wani sai gani kamar da mai bai ke cewa su wanda bai san komai ba jahili sai gani matacce ne matan kama mutu shi kuma mai ilimi sai gani rayuwa ne ko bayan ya mutu عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها يعلو لوائي وراياتي سيادة أمانت الله ثبت أجريشي صلاة تكن صلاتي بها البركة أنت يعلو لوائي توتا تا تركة دوكاكا وراياتي دراياتا إتما توتا إتا أكتما لواء شي أكتما رايا أمانت أكوي بمبنتي شي لواء كرمو توتا تي رايا تي ببتوتا إنزا أنا فدي أمام أحمد يا رويتو تيوا منزال الله صلى الله عليه وسلم liwa'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fari ne, amma raya shi baka ce, a liwa'u wari raya baka. Akwai babbar tuta ta yaƙi, suka ce bambancin su shi liwa'u kenan ana ɗan ɗarma shi ne a gefen mashi ana karkaɗa shi, ita ko jikin mashin babba ake ɗarma ta, a bar ta iska ne ke karkaɗa ta ita raya. To dai alatal raya tana gaban liwa'u.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاتي وتسليمي على الهب آياتي يا دامن الله ثبت أغريشي صلاتي وتسليمي tsira salatin da nake da taslimin da nake wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai gaisuwa a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayati su dalilai na ne alal hubbi absa soyayya wai shi masoyi ma sai ce wai anya ko kamar mai imani ne sai ce ka Allah sa ma cikin masu imani shi mai imani yana tsoron ka a ce fa bai ma cikin masu imani to hakan nan masoyi shi ma ya ce shi yana so amma wai yana shakku kamar shakku yake anya ko ina so ina ina son manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ha ake ba labarin auruje na lokacin sallah amma da abinda ma muke ciki muna cikin sallah mutane ba sani ba in mutun mun wanda ya tsaya jiran sallah zuwa sallah yana cikin sallah a wata rana wanda cikin ya'ya ko jikoki na shehu aka sa shi za a kai shi makaranta za a kai shi Mauritania za a kai shi kawai karatu shi ko bai san tahiya ya gudu aka bi shi ya haye can saman saman bishiya eh yake in aka matsa da duwatsu gare a hannun shi ko kaushi ne ma mutane aka matso shi shi bai halu mutum aka ya kai da shehu shehu ya tura kanshi da shehu ya taho sai yake ma yama shehu gamne ya ce dan dan masoyinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ta ta shikenan shehu yake tuna wake ce ah sai sai ya zama shine magana da shirki ran nace wai wani ma ya san ina son manzo Allah a to ai zaman gaba inda zaka tunda ka san kai kamun shaida to shi kamar shi wai shi wai har salati da yake ga manzo Allah kai wannan salatin da nake da taslimi ga manzo Allah sallama to alama ce ta soyayya ta ga manzo Allah saboda yana cikin alamar son manzo Allah sallallahu yawaita salati da taslimi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu lahi thumma salamuhu biha yaqbalul maula jami'a qira'ati ya da mutu Allah tabbata a gare shi biha albarkacin wannan salatin yaqbalul maula Allah majibincin lamari ya karbi jami'a qira'ati baki ɗayan karatuna عليه مع الآل الآل الكرام الكرام وصحبه صلاة بها رفعي ورفع مكاناتي irin wannan salatin ya tabbata a gare shi tare da alaye masu girma wasabi da sabbansa salatan ta kasance salati ne wanda biha albarkacinta raf'i ɗaukaka ta ta tabbata wa raf'u makanati da ɗaukakan matsayina اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الميزان العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين